إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا اللهدي شاشدا قوت الربيع الآخر shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 19 cikin jiran gidarsa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr namari rahmatullahi alaihi al'imam ibn abdulbar ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama wani littafi na shi yana bayani ne akan falala da tsare-tsare da darajar ilimin musulunci kuma akwai abul ashbal az-zuhairi wanda ya aikin tace wannan littafi da rere abin da ya inganta daga cikinsa wanda shi ne muke amfani da nuskarsa Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa albabu sani wal ashirun daga shafi na casa'in da biyu ya ce hamdu su'ali wal ilhahu fi talabil ilm wa zammu ma muni amin wannan babu zai bayani akan yadda wato shari'a ta yi yabo ga tambaya tambaya mabuɗin ilimi da kuma bayani akan naciya wajen koyon ilimi da kuma bayani akan abin da aka zarga cewa a cikin tambaya da naciya da dagewa akwai abin zargi wanda bayi da kyau akwai irin tambayar da bata da kyau shari'a ta zargi ta akwai irin naci wanda zai zama wato mutum ya uzurta wa malamin shi ko ya shiga rayuwarsa wannan shi ma babu kyau qalat ummu sulaim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yastahi min al-haqq هل على المرأة من غسل سيدتنا أم سليم رضي الله عنها ما هيتر أنس الله يكارا متيدا كما عند الإمام البخاري ده مسلم سكرويتو دقا أينهم واتو هشام دون أروى دقا بابنسا دقا زينب وإرك دون أم سلمة تتشي أم سليم تازوكم من الله صلى الله عليه وسلم تمشونا تنبايا tambayar da ta yi tana da alaka da alakar jinsi tsakanin miji da mata don haka abu ne wanda a ɗabi'ance ana jin kunyar magana a kan shi musamman ga mace mai mutunci wadda take kamammiya ba a saba jin ta faɗi haka a kan idan maza ba don haka sai ta fara da wannan gabatarwa ta ce shi Allah baya jin kunyar gaskiya tunda wannan matsala ce ta addini to babu magana kunya a kai da haka ta yi wannan tambaya ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin mace za ta yi wanka idan ta ga irin abin da maza suke gani na mafarki annabi ya ce na'am idza ra'atil ma'a idan ta ga zuban maniyi za ta yi wanka har sai ummu salama tana zaune a wajen ta ce wahal tahtamilul mar'a wai da ma mace ma tana mafarki irin mafarkin balagagu sai annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam ya ce taribat yadaki fima yushbihuha waladuha ce amma ke ku kin iya shirme ta yaya ake dan yayi kama da ita ai daga ruwan maniyi ne to almuhim wannan hadisin mala ya kawo mana shine dan bayani akan wato cewa kunya ba ta da mahalli a nan wajen shi sa zaka bukhari a cikin kitabul ilm yayi babi da suna babul haya fil ilm ya kuma kawo magana daga mujahid cewa la ya ta'allamu mustahil wala mutakabbirun mutumin da yake da jin kunya da wanda yake ainihin mai girman kai ba sa koyon ilimi ita kunya karɓaɓɓen abu ne a cikin shari'a musulunci game da ibn hajar ya faɗa kuma kunya iri biyu ce akwai kunya wadda shari'a ta yadda da ita wadda take nufin girmamawa da ganin darajar na gaba da kai da sanin ya kamata to wannan ita ce abin yabawa kana cikin mutane kana cikin manya dattawa ko sauyinka ne akwai abin da bai dacewa ka faɗe shi in ka faɗe shi za a kalle ka da cewa baka da kunya ko kana da sakin baki ko ko baka san ya kamata ba to wannan shine kunyar da shari'a ta ta yaba gare shi kawaici da sayi da alkunya akwai kuma kunya take abin zargi ita ce kunya wadda asalinta raunin zuciya ne asalinta wato rashin ƙarfin rai ne ita ce wadda ta hana ka tambaya a san abin da baka sani ba a addini ba ta hana ka tambaya akan fahimtar abin da akwai da kai baka gane ba to irin wannan kunya ita ce ba a so yanzu kamar ita wannan matar da ta ji kunya ba ta yi wannan tambayar ba tana iya tafiya ta ci gaba da aikata abin da ya saba wa wanda shari'a take nufi to irin wannan kunya ita ce shari'a ta yi watsi da ita don haka malamai suke cewa kullum lalle wajibi ne ga ɗalibin ilimi ya kula da waɗannan kunyan guda biyu ɗaya ya riko da ita ita ce waccan ta girmamawa da sanin mutunci da kawaici wajibi ne ɗalibin ilimi ya kula da ita ɗan wannan kwalliya ce gare shi ɗaya kuma wadda take nuna rauni ita kuma yawa da ita haka ba zai zama mara kunya ba ne da irin islayin hausawa irin wanda bai tauna abin da zai faɗa duk abin da ya zo bakin shi kawai zai faɗa ko ya aikata ba haka yake so ya zama ba ba kuma a so ya zama wato wanda yake mai nauyin baki da baya iya tambaya abin da ya kamata wato kai ya zama kamar irin abin da larabawa suke ce ma za tu khidrin budurwa wacce ke balagaggiya a irin zamanin da ba ta iya faɗan komai har sai ta cutuma kwan ce mata kina son wani ko ba ta san shi ba ta iya faɗi har aje aura mata wanda ba ta so to ba so ka zama haka wannan irin ƴan matan da ne yayi ko na yanzu dinga ba zo lokacin ba an san wanda suke so sun riga sun gaba saka hoton shi a Instagram kowa ya sani Allah shi kyauta واستحيا علي بن رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك akwai hadisi da batacce dake cikin Bukhari da Muslim har ila yau hadisin Sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda shi da kanshi yake cewa kuntu rajulan mazza'a na kasance mutum mai saurin yin mazi yace sai na ji kunyar in tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin diyarsa ita ce matata to kaga tunda akwai wannan kunyar ta mutuntawa sannan kuma mas'ala ce ta ilimi ta addini sai ne mu mafita mai mafitar da ya nema sai tambaye sai roki wani abokinsa har mutane cewa na je ka tambaye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa wani ma ya tambaye mushi ma'ana koda wancan ya manta wane ya tana ko kuma ya aika da wane ya tambayan mushi ya sake kuma ganin ya kamata da ya ƙara yin tambaya don ƙara tabbatawa kamar yadda ibn hibbana ya ƙoƙarin haɗa hadisan kai daga baya ma dai kawai ya rufe ido ya je tambaya da kanshi akwai wannan riwaya misala haka ta faru ya sa mai kidadu ya mai tambaya ya sake sanya amma ya mishi tambaya wannan shi na abin da ya shahara a cikin mutane amma ɗaliban ilimi sun sani cewa ibnu hibana ya ruwaito riwaya cewa sayyidina ali ya tambaya da kansa har ma yi kokarin cewa to wasu waɗanda ba su koyi ilimi a gun malamai ba sun ce wannan tanakudi ne cewa babu tanakudi ya sa an mai tambaya ne wata rana kuma ya ƙara sawa aka sake mai tambaya wata rana kuma shi da kanshi ya ga dai gara dai yi tambayar ma da kansa ina fata muna ganewa to ya ce sayyidina ali ya ya ya tambaya ya sa an tambayar masa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin diyarsa a ƙarƙashi na cewa diyarsa mata ta ce inji sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan yana nuni zuwa ga ashe ana kunyar sirkai ana kunyar sirkai da gaske ne ba ba al'ada ce mummuna ba dan za ga yanzu akwai mutane da suke ganin wasu bai sun ji kunyar sirkai ba har ma suna ganin kamar haka addini ne a ina ka samu haka a cikin addini babu duk mutum mai mutunci shari'a tana girmama shi haka nabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam zababbu a jahiliya to in an musulunta ma har yanzu zababbu ne idza faquhu in suka san addini haka akwai jinsin mutanen da shari'a ta ce a girmama su a ko ina akwai malamai akwai iyaye akwai dattawa akwai shugabanni waɗannan dole ne kowa ya girmama su ke fashin su dole kai kuma yana raina ɗaya daga cikin waɗannan to alama ne akan cewa tababbe ne sannan kuma haka duk wani wanda yake da wata falala to abin girmamawa ne duk wani wanda yake da wata falala baya ga waɗannan abin girmamawa ne shine kamar mene kamar mutumin da ya koya maka sana'a ya koya maka tela ya koya maka kafinta to yana da falala a kanka ko ya koya maka ko da wannan karatu na boko da ake ake biyan kuɗi a koya ma yaya duk da haka falala ce wajibi ne musu kimsa wa yayin musu dinga girmama malaman su wanda suke koya musu ilimi wannan shi ke sa ilimin yayi albarka ba daidai bane a dinga rena sirkai har kuna mai da zance kai da shi Allah shi kyauta wa qala abdullahi ibn mas'ud ziyaratul ilmi al-ibtigha wa darkul ilmi su'al fata'allam ma jahilta wa'mal bima alimta ibnu mas'ud yake cewa ziyadatul ilmi abinda ke ƙara ilimi al-ibtigha ci gaba da neman shi kike ƙara ilimi wa darkul ilmi as-su'al wato ginshikin ilimi ginshikin da ke dauke da ilimi kila da ke dauke da ilimi yace abinda ke sa a riske shi shine as-su'al tambaya fata'allam ma jahilta yi kokari ka ci gaba da koyon abinda baka sani ba wa'mal bima alimta abinda kuma ka sani to yi kokari kai aiki da shi wannan shike sa ilimi ya wanzu wa qala ibn shihab al-ilmu khazanatu wa miftahu hal mas'alatu yace ilimi kamar wata taska ce rufaffiya makullin da ake bude wannan taska shine tambaya wa an aisha ta qalat Aisha radiyallahu anha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar madalla da matan Madina matan mutanen Madina lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yas'alna 'anid dini wa yatafaqqahna fi shi mata ne waɗanda kunya ba ta hana su tambaya don fahimtar addini su an san su mutane ne waɗanda in suna da matsala addini to suna yin tambaya sun sha zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai tambayoyin da wani lokaci har shi yakan ma ji kunyar ya faɗi abu kamar wancan ta mai tambaya akan yaya ake yin wankan haila yace ki nemi ruwa ki wanke jikinki ki nemi auduga da turare ki shafa tace yaya zan yi ce subhanallahi ki dace miki ki wanka nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mata bayani dalla dalla ba sai da wata daga cikin matan shi ta janye ta zuwa cikin gida ta ƙara mata bayani to da haka matan Madina sun shahara da cewa mata ne masu sakin jiki fi tambaya dan haka aka samu malamai a cikin su da haka aka samu malamai a cikin su irin su Amra ga sunan mata ne a garin Madina kuma malamai ne suna da ilimi irin ita kanta wannan mahaifiyar Anas dan Malik ummu Sulaim ire-iren su zaka ji da aka ce an yi wata tambaya sai ka tarar su ne wa an ata ibn abi rabah qala sami'tu ibn abbas yukhbiru anna rajulan asabahu dace naji ibn abbas yana bada labari cewa Allah okay wancan wancan hadisin shi ma wannan hadisin na na Aisha shi ma dogon hadisi ne wanda yana cikin sayo muslim da sunan ta alimamu abu dawud da al'imamu ibn majid al-qazwini duka su rawaito wannan hadisi to akwai wani wata magana ta shahara a bakin mutane cewa la haya a fiddini ba a jin kunya a addini wannan magana ce ta barna kwarai da gaske ba daidai bace eh abin da ya kamata a ce la haya a fi su'ali wa tafaqquhi fi din ba a jin kunya wajen tambaya game da addini amma a ce babu kunya addini wanda ya saba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al-haya'u shu'batun min al-iman kunya wani reshe ne daga cikin rassan imani bisa wancan rarrabawan da muka yi zaka sai a kula Ata ibn Abi Rabah yace Sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa ya bada labarin cewa wani mutum ya ji rauni a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji yaki sai aka ji masa rauni a kansa a madagar kansa to shine sai ya zama kuma yayi mafarki cikin dare sai yana yana so yayi ya nemi fatawa yace kuma asabahu ihtilamun fa amara fa umira bil ibtisal sai tambaya ya za a yi yanzu ya samu tsarki wanda ya tambaya ba malamai ne gogaggu ba sai suka ce mashi kawai ai dole kai wanka ba yadda ka iya janaba daban da karyewa alula da a ce alula ka ce kai ta kare sai kai taimama amma janaba dole sai kai wanka shikenan fa qurra sai ya ɗebi ruwa ya zuba a jikin kanshi sai sanyi ya kama shi sanyi ya kama shi ruwa ya taba mishi madiga fa mata sai Allah ya dauki rayuwarsa fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'ul ayyi su'al shi su suka kashe shi wanda suka bashi wannan mugun fatawa su suka kashe shi Allah ubangiji ya kashe su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibata musu yin fatawa da jahilci to me mahallin wannan mas'alar a cikin magana akan kunya shine karka ji kunya an tambaye ka kace baka sani ba sai ka je ka tambaya gashi ne sanabi ke cewa shifa'ul ayyi su'al waraka jahilci shine tambaya warkewa game da jahilci shine kai tambaya karka bari jahilci ya jarkake ka baka tambaya ba wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu sun kashe shi qatalahumullah Allah ya kashe su magana ce da take nuna wato ashe kana iya zama sanadiyar kashe wani kuma koda ba za a kama ka da laifin kisa ba za a ce kai kashe shi shi ya kashe shi da magana ko da aiki ko da wani abu makamanci haka ce ai wallahi shi ya kashe su su suka kashe wani ko da ba kisa ne wanda za a kama ka da laifinsa ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalahumullah Allah ya kashe su al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi wani sahabi ina jin ba na manta ba Amr dan As ko wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa ya manzo Allah kakan yi fushi sai kai mutum addu'a mummuna ce ko muna jin tsoron wannan addu'a ta kata kama mutum sai ce ai na roki Allah na nace ya Allah ni ma dan adam ne kamar kowa ina yin fushi idan na yi fushi duk wanda na yi fushi na ƙine mai albarka ko na faɗa mashi mummunan magana Allah kamar ya ita addu'a albarka akan shi to da ka shi sa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin waɗannan maganganun amma Allah subhanahu wataala ya canza ma masu su zuwa ga addu'a ce mai kyau da haka babu iskali akai insha Allah yace wa unshitu li ba'd al mutaqaddimina an rera mun waka ta wasu wani daga cikin malamai magabata yana cewa idza kunta fi baladin jahilan walil ilmi multamisan fas'ali fa inna su'ala shifa'ul ama kama qila fil masal al awwali yace idza kunta fi baladin jahilan in kana zauna a wani gari kuma kana fama da bakin jahilci walil ilmi multamasan ga kuma wurin da ake samun ilimi fas'ali kaje ka tambaya kana zauna a gari da malamai ko baka koyi komai ba kamar yadda ce kana zaune a garin Zaria ko Kano ko Sokoto ko Maiduguri ko wani gari cikin biranen Najeriya wanda zankama suke da malamai duk inda ka je masu koyi da ilmomi iri daban-daban kuma a ce ka zama jahili to wannan ba karamin fitina bane fa inna su'ala yace kaga ita tambaya shifa'ul ama ita ke warkar da makantar jahilci kama kila fil masalil awwali kamar yadda ake fada a karin magana kuma a Hausa ana cewa matambayi baya bata wa qala al-farazdaq wani mawaki mashhuri mai suna al-farazdaq yake cewa ala khabbiruni ayyuhan nasu inna ma sa'altu wa man yas'al anil ilmi ya'lam yace ya ku mutane ku bani bayanin abin da na tambaya ai tambayar ku nake kuma na san duk wanda yake tambaya ilimi zai samu su'alum ri'in lam ya'qil al-ilma sadruhu wa masailul وما السائل الوائل أحاديثك الأمي yace su'alul bi'il lam ya'qalil ilmu sadru yace tambayar da mutum zai dinga yi akan abin da bai sani ba a samu shi da sani wa masailul wa'i al ahadith kal abi yace wanda yake tambaya kuma a bashi amsa ya rike abin da aka faɗa ba daidai yake da mukahu wanda yake shiru baya tambaya ba wa qala umayyah ibn abi salt ko wani mawaki mai suna umayya ibn abi salt mawaki ne na jahiliya amma ya zo daidai da musulunci ya girman kai ya ki musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba sauraron waƙarsa wajen baiti 100 har yake cewa in kada da yuslima yana cikin sunan musulmi yace wannan ya zo gab da musulunta saboda irin manzaro da yake faɗa masu masu ban sha'awa da dacewa da shari'a musulunci yace la yarhabanna bika tafriqu muntazira طول الأنات ولا يطمح بك العجل فقد يزيد السؤال المرء تجربة ويستريه إلى الأخبار من يسل يجي لا يذهبن بك التفريط منتظر يجي كرك بري كي تسكتي كجي كان جرا طول الأنات كسامت أول لوكتي كان جرا أبو بكر وكذنشي وبكسنشي ولا يطمع بك العجل كرك بري قاوة ta dinga shiga ranka kar ka je ka jira abu har lokacin jira ya wuce kuma kada ka bari gaggawa ta dinga janka faqad yazidu su'alul su'alul mar'u sorry as-su'alul mar'a tajribatan yace ita tambaya tana ƙara wa mutum gogewa wa yastarihu ila al-akhbari man yasin wanda yake tambaya kuma zai samu hutawa wajen sanin abin da yake so ya sani zai rage wa kanshi wahala kamar ka je gari ne baka san waje ba ko ka tambaya a nuna maka kuma kai ta kai ta da warwara ka je nan ka je can ka juya can kai ta yawo haka wuce inda kake son ka je baka sani wataƙila hamman mota kai kare وقال سابق وليس ذو العلم التقي كجاهلها ولا البصير ولا البصير كأعمى ما له بصر فاستخبر الله عما أنت جاهله فقد يجلي العمى الخبر قد يجلي العمى الخبر yace walaysa bil ilmi ma abocin ilimi bai daya ba attaqi mai tsoron Allah ka jahiliha bai daya da wanda bai da ilimi ba yace walal basiru sannan wanda yake akan basira yana gani bai daya ka a'ma kaman makahu ba malahu basir wanda baya gani fastakhbirin nasa ka dinga tambayan malamai amma anta jahilu su ga maka abinda baka sani ba faqad yujalli al-amal khabar ko abin da ya fada wannan baitin ba sun kuma dan ya kare faqad yujalli haqiqa so da yawa yujalli al'ama al-khabar bayar da labari sauraron ilimi yana yaye makanta jahilci walahu aidan kuma ya sake cewa waqad yaqtulu al-jahlu as-su'ala wa yashtafi waqad yaqtulu al-jahlu as-su'ala jahlu as-su'ala jahlu as-su'alu wa yashtafi إذا عاين الأمر المهم المعاين وفي البحث قدما والسؤال لذا لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما يعاين يتي وقد يقتل الجهل السؤال تنبيا إتتكي كش جاهلش ويشتفي إتتكي وركد تشيوان جاهلش إذا عاين الأمر المهم المعاين idan mutum wanda yake gani yaga abu wanda bai sani ba sai ya tambaya wa fil bahthi qudman da kuma ci gaba da zurfafa bincike wasu ali da kuma yin tambaya da ama ga wanda yake bai sani ba shifa'un akwai waraka wa ashfa minhuma ma yu'ayil kuma abinda yafi tambaya da bincike shine abinda ka gani da ido gani ya kuriji sai ce a wa ana abdullahi ibn buraida anna muawiyah ibn abi sufyan da'a dagfalan an-nasaba akwai mutum mai suna Dagfal ibn Hanzala masanin Ashebani masanin tarihin al'ummar Larabawa ne tarihin dangantaka da kabilu sai Muawiya ya kira shi fasalahu anil arabiyya ya tambaye shi game da wasu abubuwa da ke da alaka da ilimin larabci wasalahu an ansabin nasi ya tambaye shi kuma dangantakan mutane wasalahu anil nujum ya tambaye shi game da ilimin taurari fa idza rajulun alimun sai ya ji shi mutum ne mai ilimi faƙala sai mu'awai ce mishi ya daffal min aina hafista haza yace wai duk a ina ka san waɗannan ilmomin qala yace hafistu haza bi qalbin aqul wa lisanin saqul wa dhalika tamamul khabar yace na haddace waɗannan ne ta hanyar ƙwaƙwalwa mai hankali da harshe mai yawan tambaya yace wannan kuma sune tabbatuwar abin da ke samar da ilimi eh wa zakara tamamal khabar wa zakara tamamal khabar ya ambaci ragowar labarin wannan wannan magana arwato irin ta ma daga ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas shi ma mai tambaya kwatan kwatan wannan ya akai ka tara tarin ilimi kana yaro dan mutsitsi haka shi ma yace bi qalbin saqul wa lisanin aqul ina sorry bi qalbin aqul wa lisanin saqul yace da zuciya wadda take mai riƙewa wadda take mai yawan basira da riƙewa da kuma harshe wanda yake mai yawan tambaya wani yana da kwakwalwar da basira amma bai more ta ba da baya tambaya bai zo na gaban malami ba bai koya ba to sai zama kwakwalwar ta zama empty kenan wani kuma yana da tambayar amma kuma bai da riƙewa shi kuma zai sha wahala zai daɗe kafin ya koyi abu mai mai amfani ko mai tarin yawa ilimi amma don da Allah ya haɗa mashi wani abubuwan guda biyu ya zama yana da basira kuma ya yi sa'a ya shiga tafarkin koyon ilimi zaka ga lokaci kankani sai Allah subhanahu wataala ya mishi fatahi akai wa an ibn shahab qala innal ilma khaza'in wa taftahuha al mas'ala yace ilimi taskoki ne rufaffu wato akwatuna ne a rufe sannan makullin da ke bude su shine tambaya wa kana al khalil yaqul al khalil bin ahmad al farahidi yana cewa al ilmu aqfalun was su'alatu mafatihuha ilimi aqfalun padlock shine aqfal al quful padlock ko abin nan makulli da ake kulle ɗaki yace to kuma mabudan dan dan mabudin shine tambayoyi wa qala abu umar abu umar shine ibnu abdul bari yace kana al asma'i yunshid asma'i yana karanta waka yace shifa'ul ama tulus su'ali wa inna ma tamamul ama tulus sukuti al jahl yace warakar jahilci shine tulus su'ali yawaita tambaya wa inna ma tamamul ama amma cikakken jahilci da makanta ta har abada tulus sukuti alal jahal shine mutum ya shiru alhalin bai san abu ba ya ta yin shiru baya tambaya wa qala sabiqul albarbari sabiqul albarbari yake cewa wal ilmu yashfi idza istashfa aljahul bihi wa bidda'i wa bidda'i qadiman yuhsamu da'u yace wal ilmu kaga shi ilimi yushki yana warkarwa idan stafal jahul bi idan jahili ya nemi waraka akwai ilimi zai samu wa bidawai qadiman yuhsabu da'u dama can da magani ne ake kashe cuta wannan kaman tashbihun ne dumni wa qala akhar idza kunta la tadri wa lam taku bil ladhi yusailu man yadri fa kayfa idan tadri shin baka sani ko baka cikin wanda suke tambaya agun wanda ya sani dan ya sanar da kai fa kaifa idan tadri to shi zaka san ilimi kina babu ranar waruwina anil khalil ibn ahmad rahimahullah annahu qala khalil ibn ahmad al-farahidi yana cewa in inna in lam tu'allim an-nas thawaban fa'allimhum litadrusa bi ta'limihim ilmak ولا تجزع بتفريق السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم yace in lam tu'allimin nasa sawaban ya kai malamin in ba za ka iya koya mutane karatu dan neman lada a wurin Allah ba ba za ka iya bada shi free of charge ba yace fa allimhum to ka koya musu karatu li tadrusa bi ta'limika ilmaka domin a garin karantawa za ka dinga muraja iliminka iliminka zai rayu ne kawai in kana karantawa in baka karantar da shi zaka neme shi karasa ina jin wannan abu ne mujarrabun duk abin da ka sani ko mun sanin da kai mishi idan baka karantar da shi baka mumarasa shi baka waiwaye shi to daga nan nan sai ya watsi da haka mutane suke rasa haddasa ta alqur'ani kuma mutane da dama da sun hada alqur'ani amma tunda ba su wayi gari suka zama cikin malaman karanta da alqur'ani ba sai su shagaltu da duniya sai dai a dinga tarihin cewa ai wani ma fa da ka ganshi fa kwaro ne fa lokacin musabaka amma yanzu ina yanzu ya zama dodon kodi babu komai a kan shi haka ilimin boko din nan duk yadda ka iya tsarge formuloli na mathematics idan ba malami ne kai da kake koyar da su ba manta su zaka sai daga baya kai tana nan wayya aka yi ma ka manta su kaga sun zama maka wasu gara'ib to haka duk ilimi yake zaka kore ka koyar da shi dan neman lada wanda shine asali kuma shi falala ko kuma koda baka son lada ko kuma wataƙila ba na samun ladan ba ne ba ko ko da yake duk ilimi ka koyar da shi ai kana da lada sai dai wani ya koni falala yi kokari ka koyar da shi don wannan ya taimake ka wajen ka wanzar da iliminka don ba a ce mutum malami sai yana karantarwa ko mun gane amma mai kuɗi ko ba ya kyauta sunan shi mai kuɗi inda yana da su sunan shi mai kuɗi amma shi malami sai yana bayarwa sannan ya cika sunan malami babu ma yadda za a san yana da shi bai bayar ba shi ilimi sanda kake bayar da shi yake karuwa sanda kake koye shi yake karewa aka sun kuɗi in kana bayar da su wataƙila sai su ƙare in kana koyewa kuma wataƙila kai tsammanin za su tabbata ko wannan shine mental make up yadda muke tunani mu dan adam cewa ina bayarwa fa za su ƙare eh kamar da Allah yake cewa wala taj'al yadaka wala tabsut menene ma مغلط إلى قنوتك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا karka dinga bayarwa duka ko kuma ka boye duka sai zama in ka bayar duka sai ka zama wato mahsuran in ka boye duka sai ka zama maluman allafu ne allafu wan nashar almuhim shi ilimi idan kana karantar da shi to shine zaka ga sai kana gyara naka ilimin yace wala tajza karka zama kana da kosawa bi tafri'is su'al saboda ana ta ya kwankwana maka tambaya fa innahu yunabbiuka ala ilmi ma lam ta'lam wannan tambayar da ake maka za ta an karar da kai zuwa ga abin da baka sani an yi tambaya a ce algaba ta malam ina hukuncin mutum ne ya yayi kaza yayi kaza to me hukuncin shi ka ba da amsa a cikin amsa ci ta malam idan kaza ne fa shine tafri'i to wani daga nan sai ya fushi ya kasa ya kasa jurewa irin shi za ka ƙure ni ne kar wannan abin nan ɗinka da zaran ka ji abin da baka sani ba to yanzu an baka wani windo na samun sabon ilimi kar ka ƙosa da tambayar masu tambaya wa an dawud ibn ayyub ibn abi hajr qala qadima rajulun ala ibn al-mubarak wani mutum ya zo ga Abdullahi dan Mubarak sai ya ce mishi wa indahu ahlul hadith ga dalibai nan suna karatu fastahya an yas'ala sai ji kunyar ya tambaya waje ala ahlul hadisi yas'alunahu su kuma dalibai suna ta tambaya qala fa nazara ibn mubarak ilayhi da dan mubarak ya kalle shi fa kataba bi taqatan wa alqaha ilayhi sai dauki wata takarda sai rubuta wani abu a jikin takardar sai ya mika mishi ya dan wurga mishi ta fa idza fiha sai ga a cikin ta an rubuta waɗannan baitocin in tal ko in talabbasta an su'alika abdullahi tarji gadan bi khuffai hunain fa anta shaykh bi su'ali tajidhu salisan bi liqa'ika birrahatayn wa idha lam tusih siyaha sakala qumta anhu wa anta sufur yadayn yace in talabbasta an su'alika abdullahi ya kai bawan Allah idan ka dukunku ne ka kiyin tambayar da ya kamata ka yi tarji gadan bi khuffai hunain zaka dawo gobe ka zama ka zama irin abin da yake cewa raja'a bi khuffai hunain kar magana ne a larabci raja'a bi khuffai hunain ya dawo da khufi guda biyu na hunain mun taba karanta kissa a baya wanda wato hunain dinnan wasu ne suka mishi wayau suka suka ainihin wato kwace mishi dabbobin shi suka bashi suka bashi kofi suka bashi kofi wayo suka mishi yana da dabba shi mai kyau suka yi suka yi sai musu yaki to sai suka yadda hufi guda ɗaya akan hanya da yago ya gani sai ce kaga wani hufi mai kyau ina ma da a ce duka biyun ne ada na tsinta sai suka ɗauke wannan kuma da ya wuce sai suka yi suka sake yadda ɗayan a can gaba da ya zo ya ga ɗayan sai ce a kaga warin huffin nan da na gani a baya ban ɗauka ba bari in koma in ɗauko ɗayan sai ya fakin nan dabba a nan ya ruga da gudu zai ɗauko ya ɗauki wannan kafin ya dawo sun sace raƙuma sai ya koma gida da takalman kawai ina raƙuma ka ya ce wallahi kun ji kun ji abu ne sai ana mai kar magana a cewa raja'a bi huffai idan mutum ya je yi asara sai a ce ya dawo da irin takalma da da wannan ya dawo da su hunai wato ya ya ya irin irin kamun gafiyar bayu dike nan za a ce ko yayi kamun gafiyar bayu to haka in ka je gun malami ka zauna gaban shi ba kai tambaya ba to zaka dawo ne baka da komai a hannu malaman da haka suke musamman aka ga malami ya zo ba ko gari to babu dan kafa za su ta tambaye shi har sai sun ƙura duk abin da suke so su sani a gurin shi ba za su gane shi saboda tukila wannan chance ɗin ne kaɗai kake da shi amma mu yanzu jama'a ku kallon da muke in mun ga malami mai muke so mu yi salfi muke so mu yi da shi sai ka ce ka ga wani celebrity da mun ga malamai da Allah Allah muke mu ɗauki hoto a tsaye kusa da su haka don mu saka a account ɗinmu na Facebook kowa ya gani cewa ai wannan malamin mun taɓa gamuwa da shi wannan ai ƙauyenci ne da ma ƙauyenci ne ba shi ne abin da aka mora a gun malami cewa ai ka ɗauki hoto da shi gani da daktawa ne ko gani da shekwa ne to me amfanin wannan ka ji umara ka gama umararka ka zagaya gun malami ka koyi karatu mana amma kana ta ɗauke ɗauken hotuna ka gamu da malam wani ka ɗauki hoto da shi ka gamu da malam wani ka ɗauki hoto da shi ko baka tambaye shi komai ba kamata ya ce kana da tarin tambayoyi au algaba ta malam tunda ba garin ku ɗaya ba wataƙila ba majalisun ku ɗaya ba wataƙila kai ba full time ɗalibin ilimi da kake da lokaci ba amma a can a umara kana da wannan lokacin sai ka ta tambaye shi algaba ta malam dama ina da tambayoyi wani ma za ga hotel ɗin ku ɗaya a fito bakin hotel a zauna ana tafira kawai ga malamai suna ta wucewa kana asara kaga yan kasuwa ba sa yin wannan asara ai din da suka ji suka ga wani abu za su ci ba to za su yi maza su istiglalin shi amma mu ne ɗalibai muke da wannan abin nan rashin zurfin tunanin kuma ka dawo kana ba da labari kace ai mun gamu da malam wani wallahi tare muka yi ta yawo da shi a wa'azin kasan nan amma babu abin da ka koya gun shi ɗaliban da yadda suke ko a haɗin tafiya ne suka gamu da malami aka yada zango irin tafiyar da ake da to algama ta malam a taimaka a bamu riwaya mana da haka wannan al-Imam Ibn Asakir ya kanta da littafin shi na abin nan zammu man la ya'malu bi ilmi ya zo wani gari ne kawai ya zo wata harka ta shi daban yana zuwa da malamai da aka ji labarin ai ga gashi nan ya shigo garin shikenan aka je aka tattaro ɗalibai da ustadai da sauran suna ba su kace algama malam akwai mana karatu ko mun kankanta shi malam ku samu alfarmar ka kai to shine ce to shikenan ku bari an yi sallar la'asar sai a taru shine zai zo na musu imla'in wannan littafin zammu man la ya'malu bi ilmi juz'i ne kankani haka ya kawo musu hadisai waɗanda suke magana akan zargin mutumin da bai aiki da ilimin sa to malamai da haka ake musu duk inda suka je dan ana so a ci moriyar abin da Allah ya huwace musu amma mu yanzu mun canza wannan da da wannan kauyancin ina fata ya kamata mu gyara jama'a shi hoto kamar ka cire ma duk sabanin da aka yi akan ya halasta ko bai halasta ba wanne ne ya halasta wanne ne bai halasta ba amma ni dai a tunani na to ɗaukar hoto al'ada ce ta kode wanda suka zo biki ko mata da yara shi kuma mutum ɗan daudin ne shi kaga shi ma rabi mace ne amma namiji ya zo ka ɗauka to ɗauki ɗauken hoto don ka ɗauka nan ka ɗauka can wai kai kayi kwalliya wani ma ba kofa gidansu bane zai dinga ɗauka yana sakawa kamar da malam ya sha faɗa Allah ya gafarta mishi sai sai su tsaya a kofar gida mai kyau su ta ɗaukar hoto kuma ba gidansu bane kaga wani ai tadlisi ne al-mutashabbu bi malam yuta ne ko Allah shi kyauta almuhimmu in ka ga malami yi kokari ka ci moriyar abin da zaka samu a wurin sa yace fa'a fa'a anta shaykha bis su'ali tajidu yace ka taimaki shi malamin da tambaya tajidhu zaka same shi salisan yana magana dalla-dalla yalƙaka bin rahate sai sanya maka natsuwa guda biyu arrahatul ula shine ka samu amsan tambayar da kai arrahatul thaniya shine ba za ka sake tambayar wannan abun ba daga yau ka san shi wa idza lam tusih siyaha sakala qumta anhu wa anta sufur ladaini yace idan baka yi magana da ƙarfi yadda zai ji ka ba sai kawo da tabirin siyaha sakala irin ihu na waɗanda suke wato cikin abin nan damuwa ya ce kumta anu to za ka tashi kafar wajen wa'anta sifir ledeni zero za ka tashi baka samu kamai ba don ka gamu da malami ko malami makafcinka ne ko ɗan uwanka ne kai ko babanka ne ma inda ba koyi ilimin da ke hannunsa ba sunanka zero malami bai da wani amfani a kan ba koyi karatu a kunshi malami ba abokin fira bane kawai da zaka ce a ai muna zama da shi a majalisar mu ai muna ma chatting da shi ta WhatsApp amma kuma labarin duniya kai kuke to me amfanin ka san shi kenan ai malam wani yana zuwa shagon nan fa ya zauna ya siyayya fa a nan yake cin abincin nan restaurant din mun ne yake cin abinci amma kuma ba tambaye shi da aka ce a garin Baghdad idan malami ya shigo haka suke zuwa har sai dinga turere ne a kan shi wani malamin har a danne shi ya rasa da zai numfashi amai amai kuri haka a rufe shi baya ganin haske kowa na rike da takarda alga wata malam ina hukunci kaza da kaga yan jarida suna wa mutane yanzu idan sun sun zo suna interview kowa yana neman abin da ya samu na fa'ida malam yace wa anshad ibn al-arabi wa sal al-faqih takun faqihan mithluhu man yat man yatba man yatatabba fil ilmi bi fiqhin yamhar wa tadabbur alladhi ta'ni bihi da خير في علم بغير تدبر yace wasalil faqiha ka tambayi malami takun faqihan mithlahu in ya gaya maka kai ma ka san wannan ilimin kun zama daya da zaran ya gaya maka abin da kake so ka sani ka kai ma ka sani ai ko kuma yata tabba fil ilmi wanda yake da bibiyar ilimi ya binnan ya bucan ya tambaya nan ya tambaya can yace bi fiqhin kuma Allah ya bashi fahimta yamhari zaka ga ya goge ba lokacin zaka ya zama gugugge akan ilimi wa tadabbar allazi ta'ani bihi yace abinda kake koyayi kokari ka dinga tadabburin sa kana sanin me ke cikin sa la khairu fi ilmin bi ghairi tadabburi babu wani alheri a cikin ilimin da babu tadabburi a cikin sa urwina an wa ibn munabbih wa sulaiman ibn yasar annahuma qala husnul mas'alati nisful ilmi war rifqu nisful aish yace husnul mas'ala kyakkyawar tambaya nisful ilmi ita ce rabin ilimi war rifqu bin abu a hankali bi a sannu-sannu nisful aishi shine rabin rayuwarka abin da zaka rayuwarka ba a hankali ka zama kana da ka iya tambaya a matsayinka na ɗalibi sannan kuma ka iya rayuwa da mutane ka iya haƙuri da mutane a matsayinka na mutum ita tambaya kamar yadda muka yi ta faɗa ɗin nan da kuma mun faɗi a baya babu shakka mabuɗi ce ga ilimi jama'a ya ishe mu misali shine mu kalli littattafan da malamai suka rubuta don amsa tambayoyi abubuwan da malamai suka gabatar daga tambaya watakila haka nan kawai inda ba a tambaye su ba su rubuta ba da dama za ka ji a cikin mukaddimar littafi malamai suna cewa wani ne cikin ɗalibai ko ƴan uwa ya tambaye ni wannan mas'ala sai na ce bari in rubuta littafi a kanta ibn tamiya gashi na da littafai mujalladi nawa majmu'ul fatawa mujalladi wajen arba'in da wani abu mafi yawan littafan ibn tamiya daga tambaya al-fatawa al-hamawiyya al-wasitiyya at-tadmuriyya kaza dukkanin su tambaya ce za a yi mishi menene kaza daga nan sai ba da amsa sai littafi yayi risala yayi mujalladai haka ko a wannan zamanin kallon irin Allama Ibn Baz irin Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen fatoyin su mujalladai ne aka tattara mujalladai ne aka tattara yanzu ko anan nan kurkusa kalli malamin Daurawa da ya dinga yi wasu shirye-shirye a rediyo da ake cewa tambaya mabudin ilimi inda za ka je ka zauna ka saurari waɗannan tambayoyin ba ƙaramin ilimi za ka samu majmu'ul fatawa ɗin na ibn tabiya jama'a da za ka zauna ka karance shi duk garin nan sai ka fi kowa ilimi na tsana lamunce maka wannan duk garin nan babu wanda ba zai ji tsoron ka ba saboda akwai masail iri daban-daban waɗanda yanzu za ka ji ana ta hayaniya a kansu kuma ibn tabiya ya riga ya warware su dalla-dalla gashi baka bin shi bashin hujja duk abin da ya kamata ya kawo sai ya kawo duk wannan sanadiyar tambaya da akai na fata mun gane wannan malam ya cigaba da cewa wasu ilal asma'i bimanilta manilta aka ce Allah shi gafarta malam taya ka samu wannan ilimin da ka samu qala yace bi kasrati su'ali saboda yawan tambaya ta wa talaqqufi hikmata sharud da yadda na iya sassaka hikimomin da na same su a rarrabe in hada su wuri guda ɗaya in nassaka su wa an muhammad ibn ma'an qala qala li abdul aziz ibn umar ibn abdul aziz ma shay'un illa wa qad alimtu minhu yace babu abin da ban sani ba wanda na koya na koyi abubuwa da dama illa ashiya'a kuntu astahi an as'ala anha sai ababan da naji kunyar tambaya game da su fakabirtu yace gashi har na girma wa fiya jahalatuwa ai yanzu ban san su shi akwai ababan da ababan da tun muna yara a makaranta naji kunyar tambayar su har yau ko ban san su ba wani ikrima kala kala li aliyu radiyallahu anhu ikrima ya ce sayyidina ali ya ce muni khamsun ihfazuhunna abu biyar ku rike su laura kiftumul ibla la ambaytumuhunna min qabli an tusibuhunna da za ku haura kumi ku ta tafiya neman wannan abin da zan gaya muku yace wallahi da hasira kuman nan sun gaji da tafiya ku kai ga wannan ilimin ba ga sunan la yukhaf la yakhafu abdun illa dhanb kada bawa ya tsoron komai kika tsoron komai a duniyar nan in ba zanubanka abin tsoro kawai shine zanubanka dan shine sai ya riske ka shine wanda consequence din shi sai ya riske ka wala yarju illa rabba kada bawa ya nemi komai a gun kowa sai a gurin ubangijinsa shine abu na biyu wala yastahi jahilun an yas'ala abu na uku sai na ya ce kada jahili ya ji kunyar tambayan abin da bai sani ba wala yastahi alimun in lam ya'lam an yaqula Allahu a'lam shi shi kuma wanda bai sani ba malami ne an maka tambaya baka sani ba karka ji kunya cewa ban sani ba Allah shine mafi sani za mu zo can gaba zai mana babi akan wannan masala akan wato falalan cewa ban sani wasabru min al-imani kaga shi hakuri a cikin imani bi manzilatir ra'si min al-jasad matsayin shi kamar matsayin kai ne a jikin jiki kaga da an cire kai ya babu jiki wala khayra fi jasadin la ra'sa lahu jikin da bai da kai bai da wani amfani wala imana liman la sabara lahu da haka duk wanda bai da hakuri hakuri akan wato bautatawa Allah hakuri akan gujewa saban Allah hakuri akan jarabawa da Allah yayi maka wanda duk bai da wannan sayyidina Ali yace wannan to ba shi da ba shi da imani wa qala ali ali sake cewa radiyallahu anhu qurinatil haibatu bil khayba wal haya'u bil hirman yace qurratul haiba kwarjini an an gwama shi bil khaiba da tabewa wata rana da abin da yake maka kwarjini wata rana sai ka gabe da wannan kwarjin yau da gobe yau da gobe wal haya'u ita kuma kunya an gwama ta bil hirman da haramta maka samun ilimi duk wanda yake da kunya to za a haramta mishi samun irin wannan kunya da aka ce mara kyau din zai zama yayi asarar ilimi da yawa wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa man istatara ala talab al-ilmi bil haya duk wanda ya kuya a bayan kunya yake koyon karatu laysa lil jahli sirbalu labisa lil jahli sirbalu to kamar ya sanya wandan jahilci ne faqfa'u sarabil al-jahli anku yace ku ciccire waɗannan wanduna na na jahilci daga barin na kunya bidaf'il haya'i fil ilmi ku tunkuɗa kunya wajen tambaya فإنه من رق وجهه رق علمه duk wanda fuskar shi take da kunyar aji yana tambaya to haka ilimin shi zai zama in yayi magana aji abun kunya a ilimin shi sai ya magana cikin ilimi sai sai sai ya bada kunya inda yana jin kunyar tambaya to kun yayi magana sai ya ba mutane kunya a ilimi ko mun gani babu yadda za a ka koyi ilimi ka ce ba za ka yi tambaya ba jama'a wa qala al-khalil ibn ahmad Khalil yake cewa al-jahlu bi manzilatin bainal haya'i wal anafa yace shi jahilci wani bigire ne tsakanin kunya wal anafa da ainihin wato jiji da kai jin cewa na isa wa kana yuqalu ana cewa man raqqa wajhu inda su'ali raqqa ilmuhu inda rijali wanda fuskar shi take da kunyar tambaya to ilmin shi zai zama abin kunya a cikin mazaji wa man zanna anna lil ilmi ghaya faqad bakhasahu haqqahu wanda ya tsammanin ilimi na da iyaka in na je wuri kaza na gama cito wannan ya ci mutuncin ilimi wani malami rana ya mana wata nasiha jama'a ya ce kaganku ya nuna mu ire-iren waɗannan da muke karambanin karantawa cito karka sake ya zama baka zuwa gun wani malami kana karatu ko idan ka fara karantawa ce duk wanda ya zama karantawar da yake ta sa yi tunanin bai bukata wani malami ce to ya kama hanyar lalacewa kenan na jinjina wannan magana sosai saboda duk sanda baka ci gaba da koyon karatu to a hankali shi zai danga maka cewa kai fa ka ka riga ka kai ba shine wannan magana faqad bakhasahu haqqahu ka ci mutuncin ilimi in kai tsammanin yana da iyaka ilimi bai da iyaka sai dai kai tayi kai tayi har iyakai kai ka kai iyakarka mutuwar ka kenan Ibrahim Barin nan kun tana mun karanta wata magana shi a baya da yake cewa ilimin da zaka koya dan ka bautawa Allah yace wannan bai da wahala a mako guda a wata ɗaya za ka iya shi wanda shafi tsarki alula sallah da sauran ibadoji ya ce amma ilimin da za ka karantar da al'umma ya ce to wannan har abada bai taɓa isarka ba bai taɓa isarka ba sai dai ka yi abin da za ka iya wa an yahya ibn abi kathirin qala mirasul ilmi khairun min mirasil zahabi wal fidda yace gadan ilimi a bar maka gadan ilimi yafi alkhairi akan ababban maka gadan zinariya da azurfa والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ إذا ما كان ذلك كاوان ري كان ذا نغرتتشي زوجيا يفي مكا الهيري فيدا تشي كان ذا دايمون ولا يستطيع ولا يستطاع العلم براحة الجسد شي با اسامو ilimi da sanyin jiki ba a samun shi cikin hutu dole sai an sha wahala sai an sai an sai an horar da kai sai ka ji yunwa ka ji talauci ka ji kunci ka ji gurba ka bangarunku ka ka ci bashi an an bi ka bashi sai ka yi wannan tana za ka koyi ilimi abin takaici jama'a yanzu duk mun yadda mu sha wannan wahala a karatun boko din ka je hostel ka ga ɗan makaranta za ka su ce a fukace kamar yan gudun hijira wani ya ci kanzo wani ya wani bai ci ba kuma ya yarda da duk wannan bala'in da talaucin saboda yana tunanin nan kusa zai wuce wurin amma ilimin musulunci mutane ba sa iya mushaka wanda ma ya gwada zai haka za a yi ta aibata shi ana ganin wannan wani fa asararre ne bai zai san ciwon kanshi ba kowa ya tafi neman abinci kai ka kama ka kama karatu wannan ya maida ilimin musulunci ya zama part time in asaf yanzu duk wanda zai karatun boko zai baro garin su ne ya go Ibiu Zaria ko BUK a Kano ko dan Fodiyo ko University na Maiduguri ya bar komai yayi tafarrugi shekara hudu ko biyar ko shida yana ta wannan karatun boko yana ta yi kuma ya haƙura da komai wani rigar shi guda ɗaya jallabiya ce ƙwaya ɗaya in zai wanke ta ma sai ya ɓuya wani baya cin abinci wadatacce kai akwai wanda kayan karatun ma bai da su wadatacce amma ya haƙura yana ta yi saboda yana sa ran cewa zai ci moriyar ilimin amma ilimin musulunci ba sai dai bayan asuba kafin a fita irin yanzu ko bayan magariba idan an dawo daga neman duniya da za a sa mutane karatu a ce to za a zo a daga karatu jama'a daga takwas zuwa karfe ɗaya. wala ba wanda zai zo za ce kai malamin da bai da hankali sun tani ba su tafi neman abinci ba to shi ma malamin ba zai hakan ba shi ma neman abinci zai tafi dan in ya zo da haka sai yi wa ta kashe shi shi za ka ga zama yanzu zama malami na da wahala bi kulli saraha shi za ka ga masu zuwa jami'ar islamiyya su kada ke zama malamai saboda can idan ka je za ka yi tafarrugi ne a tare maka abinci in ka je islamiyya islamiyya a madina ko ka je azhar ko wani waje za ka iya zama malami saboda a shekara hudu ko biyar ko a shekara sha biyun nan da za ka yi za ka zama malami bi kulli ma'anar kalima domin za ka yi tafarrugi in gari ya waye karatun kawai za ka ci daga takwas har karfe hudu aji za ka shiga sannan ka je harami ka koya a gun malamin harami ka je gun malami ka koya kuma za a baka stipend abin da aka kashe za a baka wurin kwana za a baka abin hawa da zai kai ku ya dawo da ku za a baka tikiti in zaka je hutu garin ku za a baka kuɗin siyan littafi da ka sai ka sai ka ga an wayi gari duk garin da kuke kuna nan kuna zaune wani zai tafi jami'ar islamiyya ya je dawo ya zama malami kuna nan a jahilai ku yi dai ku ta mai hasada duk kalla ka gani duk garin da ka je jama'a kalla da kyau gani su wane ne malamai a garin na musulunci in ba irin su malam albani da suka karya wannan abun nan din ba wannan tradition din ba su ma kuma sai da suka sha muguwar wahala kamar ba za su kai labari ba Madina ka je ka fara daga Kano duk malaman da ke Kano malaman jami'ar Islamiyya ne ka fara tun daga Malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ka zo su Dr. Sani Dr. Bashir Dr. Dr. Gadan Kaya Dr. Rabi Baban Gwali kai na hadis bila haraj duk wanda ka ji in ka zo nan garin Shaibu Salu Dr. Jamil Sadis Abdurrahman Sani Yakubu duka wannan jami'ar Islamiyya suke karatu. In ka je Bauchi haka Idris Abdul Aziz, Malam Shu'aibu da ake cewa Al-Muhaddis, Ibrahim Disina, Mansur Isa Yalwa duka waɗannan malamai ne kuma duka jami'ar Islamiyya suke. In ka je in ka je Sokoto haka Professor Mansur Sokoto wannan mai hula duk inda ka je su ne malamai. Sirrin shi ne tafarrugi ga ilimin. In ka zauna a Najeriya ba da ake tafarrugi ga ilimin nan babu yadda za a yi. ba zai yiwu ba ne sam saboda ta faɗi tashin rayuwa yanzu duk sunan mu ɗaliban ilimi amma abubuwan da muke yi saura wanda ba ilimi ba sirrin da ilimi in ka kalli contact hours tsakaninka da ilimi kalla ka gani wani kwatance zan ƙara mana shi ne ka taɓa ganin mutum da ya haddan alƙur'ani alhalin yana sabgar duniyar shi kawai mala isa zai yi dole sai ka zauna shi kaɗai kake yi tukunna ka yi shi tukunna da gaske a biya maka da safe a biya maka da yamma a tashe ka da dare ka biya in kake amma bulala sannan za ka iya mun kai ka shekara ɗaya ma sai ka iya duk da haka mun koyi hadda da muka zo muka zama yan duniya mu a ce hadda asaba da laji wannan kawai neman kuɗi ne yake neman kuɗi daga nan kuma yaran ba za su ƙara kurkur alƙur'anin ba sai wani sati neman kuɗi ne ake amma me yasa kaga wanda suke zama a tsangaya inda ake tiskadi da gaske suke iya hada alqurani saboda tafarruji suke masa tafarruji zama shi ake yi darshan ilimi kamar da Khalid ne yake faɗa yake cewa ilimi baya baka wani bangare nashi sai ka bashi duka kanka amma wannan asharar tsayin da muke sai dai kawai mu ce haka dai mu dai cika da imani kawai wannan kawai shine gaskiya jama'a zaka in kana da halin da zaka iya barin garin ku ka tafi wani gari ka zauna kawai kai dalibi ne to da ka ci koyi ilimi duk malaman da kai sun zama malamai a cikin garin Zaria din nan galibin su ba yan Zaria bane ana ana zuga Zaria a cewa birnin ilimi ko to malaman daga wani gari suke zuwa za su zo daga Niger daga Sokoto daga Ilela daga Yola daga Bauchi mutum ya baro garin su ya zo ya zauna da sunan ya zo dalibta ilimi bayan shekaru sai Allah ya mai fatahi sai zama shine malamin malamin na mutuwa sai kawai a ce shine malamin zaka zaka ci su duka suna da tarihin cewa baki ne mu kuma yan garin ba muna nan muna zauna a bakin titi ko muna muna tutuyawa muna muna ta gulma wane ya wuce mu ce wannan barawan gwamnati ne wane ya wuce a ce wannan ai kidnapper ne duk kowa ya samu kuɗin shi ana ta mai shari wallahi haka ne jama'a wannan hakikar ko mun fahimce ta ba za mu ta za mu ta ba kanmu wahala shine cewa ilimi ba a samun shi da sanyin jiki sai an yi hauka hauka kan kan jiki kan karfi sai ka daina wanka kullum sai ka daina karya hularka ka daina goge kafarka ka daina zama zaman fira kai mun karanta a baya kace har jana'iza sai ka daina zuwa kaga ne lada ce ko shi sai ka daina zuwa jana'iza sai ka daina zuwa gaida mara lafiya balantana kuma abin banza daurin aure duk asabar akwai shi duk asabar in ka biyo mutane duk asabar sai an gace ka daurin aure guda uku a ce ga na sha ɗaya ga na ƙarfe biyu ga na ƙarfe biyu da rabi to in ka biyo musu yaushe za ka karatu yaushe za ka koyi ilimi jama'a za ka zama wanda yake so ya koyi ilimi da gaske har ya zama ya yi ilimi to fa sai ya yi wannan sai ya yi tafarruji shine ya zama wato full time studentship din lokacinka duka na ilimin kuma zaka hakura da abubuwa da yawa na rayuwa zamu zo insha Allah ina ga sai mu lokacin littafin nan mutane suna yawan mun tambaya malam dan Allah ina son zama malamin hadisi ka ji shirme ni an ga maka ni malamin hadisi zaka mu wannan tambaya malam ya zan yi zama malami to ina ganin akwai wata lacca da taba rubutawa da dadewa takenta kenan kaifa akunu muhaddisan na ga zan dauko ta rere ta insha Allah na leka ta a cikin kwamfutoci na sai na zamu mu junan mu nasiha ne akan yaya ake yi a zama dalibin ilimi tukuna ba wai malami ba ai baka ce mu mai kudi da Allah alga ta mana ya zan yi zama mai kudi ba a yin haka sai dai ya ake neman kudi ko ya ake neman kudi in Allah ya so ka zama mai kudi sai ka zama ta haka ya ake neman ilimi in Allah ya so ya jarce ka zama malami sai ka zama dan jarabawa ce almuhim shine akwai wanda da dama sai ka haƙura da su wanda mutane suke irin waɗannan zaman fira kai hatta aure ai mun karanta a cikin alfiya ko har aure sai ka haƙura da shi sai lokacin shi yayi duk wanda ya aure da wuri to yayi bankwana da malanta jama'a in dai ba Allah ya taimake kana da wani baba mai wadata da zai rike maka matar ba ko kana da wani gado da kaci wanda za ku yi rayuwa akai amma wai kai aure sannan ka ci gaba da struggle yadda muke ka kama gidan haya kullun ka ka fita nema dan ayi ce fa ne bayan wata tara amma haihuwa ka sai rago ku fara zuwa asibiti awo kana rike mata jaka to wannan kai ban kwana da yini haka haka haka suka ce wanda duk ya aure suka ce to a wannan an yanka shi an yanka shi a kwata din ilimi sai ka hakura da aure sai ka hakura da neman kuɗi dan yin kuɗi sai dai neman kuɗi kawai don cin abinci hatta sana'o'i sai akwai sana'a da ta dace da ɗalibi akwai da bata dace da shi ba duk sana'a take buƙatar full time lokacinka to bata dace da kai ba sai sana'a wadda ke zaka iya yi ka tashi ka je kai harkarka ko tana da season sanda za a yi ta wani lokaci wani lokaci kuma ba a yi haka nan sai ka haƙura da abubuwan da ake yayi abubuwan yayi sai ka haƙura cewa kai wayar ka ba dole sai ta zama mai tsada ba hulaka ba dole ta zama tangaran irin ta dubu talatin ɗin sai ka haƙura da ita sai ka haƙura da cewa ana yayin kowa na siyan fegi yana fara ginawa wannan ya sai roba roba wannan ya sai hala sai mai hali sai ka haƙura duka duka sai ka haƙura sai ka haƙura da ababen da suke masu shagaltar da mutane akwai abubuwa masu shagalat alal misali yanzu ana ta kallon series film akwai na india akwai na hausa akwai na larabci akwai na na turkiya ga sanin series za su ta shagaltar da mutane wani an kusa an kusa akai akai episode 100 ma halawo sai ka haƙura da shi sai ka haƙura da abubuwa masu shagaltar daga cikin su shine irin abubuwan da za a ce wato za su ci maka lokaci to tunda aka ce ka haƙura ma da hata jana'iza jama'a sai ka haƙura da ita sai ka tunda ba kai kashe shi ba na ruwanka da shi Allah Allah ya ji kan wanda ya mutu je ka tafi karatun ka mala albani na mu Allah ya gafarta mai anan yake faɗa mana cewa in zai in asabar lahadi ta yi har yana cewa matan shi ko yaro ne bai da lafiya ka a gaya mai a bar shi ya mutu kawai saboda mubalaga saboda ayyukan da yake da suna na karatu a ranar yake ko yaro ne bai da lafiya a gidan to sai da zasu da shi in ba su ya ba kawai su bar shi mutu shi dai ba zai fasa abin da zai ba wannan mubalaga ce kawai to amma sai ka kai ga haka wajen tunanin cewa wannan abin fa yafi koyi muhimmanci na taɓa mana wani kwatanci jama'a yanzu na yi exam officer shekara hudu a department ɗinmu sai na lura da wani abu babu yaron da ya taɓa bisa ɗin jarabawa wai saboda ana ruwa saboda ana ruwa kasan zari aka fara ruwa marka marka to ban taɓa samun wani wani yaro da zai zo ya kamun kwamfani cewa malam ban sami jaraba ba kuma dalili shine ana ruwa na kasa fitowa babu wanda ya taɓa gaya mu wannan sai dai ko rashin lafiya ko wani tsautsayi na hatsarin abin hawa kamar su taho haka su karo da mashin ko wani abu amma dai uzuri a ce ana ruwa kuma da ni da su ɗaliban mun sha fita ba zai kirgu ba ana cikin wannan ruwan markamar ka gara ma ni ina da mota zan shiga in ji wani haka zai ce wata haka ta lulluɓo hijabi wani kan wani wani da lema wani da rigar ruwa amma wallahi ba su taɓa sun jaraba wannan ba kuma jaraba duniya ce amma mu ne da muka sa darasi ana fara ruwa kawai sai kawai kwanta zuwa shi sai da muka sa doka muka ce jama'a ko ana ruwa ba ma fasawa sai dai in ruwa ne wanda ya hana kowa fita saboda indai wannan da muhimmanci ya kamata wannan ma ya zama da muhimmanci a shahid shine wato sai ya zama abin da ke hana mutane yin abin da ya kamata kai bai hana ka ibn taymiya bai da lafiya yaje gun likita aka ce to malam stress ne yake damun ka kullun kanshi yana ciwo yana fama da suga haka ibn ibn kasir ba da labari da yaje gun likita sai aka ce to magani shine irin yanda ake tun yanzu ne sai a ce a maka allura kai bacci ko aka ce to malam ka samu rika kwanta ka huta kamar mako guda baka yin komai yace a ina ba zai yi wannan likita kai hakuri kawai ce ba zai yi ba sai tunda ta fanna malam ka ajiye su duk karanta wannan da fata wannan ka ajiye kai kamar mako guda ba kuma ce likita kai hakuri ba zai yi wannan mana sai ya zama in ba ka ji ka fadi ba to ba za ka hakura ba mun karanta tarihin malaman da wasu suna ma gadan mutuwa suna tambayan mas'ala ta ilimi to sai ya zama kana da wannan nahamar in ba haka ba gaskiya saboda Allah kawai sai dai mu ta yin wannan part time din da muka saba haka nan dai kuma ita kuma mutuwa ta ta mana dauki dai dai haka za ka zo kai lafil iri wala tilafiri kai ba jahili wanda yake abin nan jahili kinni ka kuma ba ba ba dalibi na ilimi na gaskiya ba balantana kuma kai malami ka zama kawai kaman manzila baina manzilataini irin na na mu'tazila Allah shi kyauta kana cika mu da surutu na ganin bari mu samu wurin tsayawa sai mu tashi nan inda yake cewa lamba ta 307 da yace an yi haibina abi kathir qala mirasul ilmi khairun min mirasil zahabi shine muka karanta ko sai mu tashi akan shi insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله